بعد صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله lafiya kalau an dawo lafiya ya wajen malam ya kuma malam faruku ba da masu masha Allah ina ne kawaidi shafi to shafi na karshe ina ne wa man abuka wane ne babanka duniya wal akhira a duniya da lahira abuna adamu alaihi salam babanmu shine annabi adamu alaihi salam shine uban dukkan wani dan adam wa man ummuka wace ce gyatumarka duniya wal akhira a duniya da lahira ummuna gyatumar mu aishatu ita ce sayyidatu na aisha zaujatul nabi matar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan uwa ta ma'ana kenan da ake ce mata ummul mu'minin uwar mu'minai da Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum annabi wa aure bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yake mata yan manzon Allah uwayen mu'minai ne saboda haka tana cikin uwayen mu'minai amma kuma uwa ta tsatso ta aihuwa ita ce na na hawa'u inda aka ce abuna adamu babanmu annabi adamu uba na dan adam kenan to na na hawa'u ita ce uwa ta yan adam to amma uwa wacce take ga dukkan muminai na wannan al'ummar ita ce sayyidatuna Aisha alaiha salam qala mi lahu mala'ikun nan guda biyu masu tambayar kabari idan mutum ya amsa musu dukkan tambayoyin nan to za su ce masa ni'mal abdullahi salih ni'ima abdullahi salih madalla da bawan Allah na kirki alhamdulillah na'am aka gari shafi na nawa na goma sha tara to ina za mu tashi wa man shakka fi hadasin wanda ya shakka cikin samuwar hadasi ya gaya mana hadasi albaulu wal ga'idu wal maziyu wal wadiyu wal rihu abu guda biyar shine hadasi bayan gari da fitsari da maziyu da wadi da kuma tusa to mutumin da ya yi alwala sai yake shakku cewa bayan alwalan nan ya yi hadasi ko bai yi hadasi ba wajaba alaihi wudu sake alwala ya wajaba gare shi nan malam ya gaya mana a hukunci ɗaya ne ka gane ai wannan yana shakku cikin samuwar hadasi bayan ya yi alwala to na biyu yana shakka fi sabiqi minhuma cikin wanda ya rigayi wani daga cikin alwalar tasa da kuma hadasin nasa sabanin wancan wancan ya tabbatar da alwalar baya kokonto akan yayi alwala shakkun da yake yi bayan alwalar nan yayi fitsari ko bai yi ba yayi hutu ko bai yi ba ka gane ai to wannan shi kuma mai kokonto cikin wanda ya riga wani yana da yaƙinin duka biyu ya tabbatar ya yi alwala ya tabbatar ya yi fitsarin ko tusar amma abin da yake shakku wa ya riga wani alwala ce ta riga tusar ko tusar ce ta riga alwalar to inda yana cikin wannan shakku bai samu yaƙini ba to alwalarsa ta kare amma in ya tabbatar tusa ta riga alwala to kaga alwala tana sai da ya yi tusan ne sannan ya yi alwala in ya tabbatar cewa alwala ta riga tusa ya yi alwala da gaba ya tusa kaga yana da yakini ba da alwala ko to shi wannan yana kokonto wa ya riga wani to shi ma kawai ya je ya sake alwala ina fata an gane ya ce illa an ya kuna muwaswisan sai dai in ya kasance mai yawan waswasi ne duk sanda ya yi alwala to sai ya yi waswasi cewa bayan alwala nan ya yi tusa ko bai yi ba to wannan tunda ya zama larura a gare shi fala shi a alaihi ba komai a gare shi ko ya yi wannan shakkun alwalarsa tana nan an masa langwame domin da wannan ne zai kori shaidanin da yake sanya masa waswasi shi ne manistar kawo shakku wanda shakku ya aure shi wannan kuma muwaswisan mai yin wasuwasi duka ma'anarsu daya wa yajibu alaihi yana wajaba ga musulmi gasulu zakari ya wanke azzakarinsa kulli dukkansa min almazi daga fitowar mazi idan mazi ne ya fito to ba iya mafitar kawai ake wankewa ba sai ya wanke azzakarin gaba daya amma an fitsari ne ko waji ne iya mafitar ya zama wajibi ya wanke in ya wanke iya mafitar shi kenan amma idan mazi ne sai ya wanke azzakarin gaba ɗayansa wannan ko saboda hadisin sayyidina ali da yake kuntu rajulan mazza'an fa amartu al-miqdad ibn al-aswad na kasance ni mutum ne mai yawan mazi sai na umarci sayyidina miqdadu ibn al-aswadi an yas'ala rasulullahi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mazi yace li makanati ibnatihi alayya ko minni saboda matsayin yar manzon Allah a wajena kaga yana aure yar manzon Allah na na Fatima mazi kuma abu ne da ya shafi bangaren sha'awa to akwai kunya da nauyi zai samu manzon Allah ya tambaye shi hukuncin mazi sai ya tura Miqdad ibn al-Aswad ya tambaya masa manzon Allah to da Miqdad ya tambayi manzon Allah sai ya ce masa ya gasil zakarahu wa ya tawadda a wata ruwaya wata ruwaya kuma igisil zakaraka wa tawadda yace wa miqdadun ka wanke azzakarinka kuma ka sake alwala a nan bai sai ya wanke mafitar ba bai sai yayi istinja'i ba irin na fitsari a yace igisal zakaraka wa tawadda ka wanke azzakarinka a to anan malamai suka ce kullihi kenan tunda ya ce ya wanke azzakarinsa ba ya yi istinja'i tsarki da ake na fitsari iya mafitar ba to sai ya zama wa yajibu alaihi ghuslu zakari kullihi yana wajaba ga musulmi ya wanke azzakarinsa gaba daya min almazi daga fitowar mazi wala yaksul unsayi ne amma ba zai wanke marena ba ba a wanke marena sai dai in wani abu na mazi din ya taba su wal mazi shi abin da ake sa masa mazi huwa al-ma'ul kharij shi wani ruwa ne mai fitowa inda sha'awatu sugura yayin sha'awa karama bi tafakkurin da yin tunani na sha'awa au nazarin ko kallo na sha'awa au gairi ko waninsa ko wasanni da mace na sha'awa tsakanin mace da namiji duka yana kawo mazi da farko kafin mani ya biyo baya alhamdulillah sai me ne shi ma ya zo wanda zo da shi ba shafi barka da zuwa gida lafiya ya himma alhamdulillah ka samu shafi shafi na hamsin da shida na za mu tashi na'am wa in kanati salatu sai ka koma bai hamsin da biyar wa in kanati salatu a lamra'ati idan sallar gawan ta kasance a bisa gawar mace ne da ka zo sallar jana'iza sai aka ce ai gawar mace ce to kulka sai ka ce Allahumma ya ubangiji inna ha cewa ita wannan mai mutuwa a matuka baiwarka ce wata addu'a dai da muka yi Allahumma innahu abduka wa bunu abdika wa bunu amatika anta khalaqtahu wa razaqtahu wa amattahu wa anta tuhihi dinnan ita din ce dai zaka karanta mata to amma wajen inna hu abduka sai ka ce inna ha amatuka shi wancan ka ce Allahumma ya ubangiji inna hu cewa shi wannan mai mutuwa abduka bawanka ne wa bunu abdika dan bawanka ne to sai ka ce Allahumma innaha amatuka wannan baiwar ka ce shine ma'anar ama amma kar ka sa shadda a munjaya kamar da wasu ke faɗa ammatuka in ka ce amma ta tashi daga ama ta koma gwaggo gwaggo ita ce amma al'ammatu gwaggo ko ammi shine baffa ba yawwa to in ka sa shadda to ka mai da shi irin wancan kenan kaga nan kuma ka yi su'ul adadi ka cewa Allah gwaggo shi da yake lam yalid wa lam yulad a to kaga kalma ta ɓaci kar ka sa shadda kamar yadda wani zaka ji suna sawa innaha amatuka al'amatu baiwa al'ammatu gwaggo kuma harafin ma daban ne wannan hamza ne al'amatu wancan kuma ainu ne al'amma kaga akwai bambanci Allahumma innaha amatuka cewa ita wannan mai mutuwa baiwarka ce thumma tatamada bi zikriha sannan sai ka garce da ambatanta a cikin wannan addu'a Allah ta anisa abu ta kiran mataye duk wajen innahu sai ka sai innaha ita waccan addu'a ka gane yayi wajen lahu sai ka ce laha wajen alaihi sai ka ce alaiha wajen bihi sai ka ce biha ina fata an gane shine ta anisu duk wani suna ko damiri na muzakkari da ya zo cikin waccan addu'a idan ka zo sai ka juya shi ya koma damiri na ta'anisi na matunta gaira annaka sai dai cewa kai abinda ya bambanta waccan addu'a ta namiji da wannan la taqulu baka cewa wa abdilha zawjan khairan min zawjiha karka ce Allah ka musanya masa miji mafi alheri daga mijinta na duniya. Ka gane ai, amma a wacce addu'a ta namiji akwai wa Abdulhu zaujan khairan min zauji bayan ka ce Allahumma ko Abdulhu wa Abdullahu a yawa ahalar min khairan min ahalihi ko wa zaujan khairan min zaujihi to ita ba za ka ce wa abdullaha zaujan khairan min zaujiha ba da annaha domin ita matar aljanna qad takunu zaujan tana zamantowa mata ce fil jannati cikin aljanna li zaujiha ga mijinta fi duniya na nan duniya qad din nan ka gane ai ba ta hakiki bane qad takunu za ta zai iya yiwuwa ba ta hakiki ba ne ba ai ba ka da tabbas amma dai zai iya yiwuwa ta zama zaujan mata a aljanna ga mijinta na duniya idan suka bi Allah tare suka je lahira Allah ba zai tada auren ba zai bar su a matsayin ma'aurata sai dai za a kala masa mataye daga cikin hurul ini matan aljanna amma ita ce uwar gida inda da ita aka sha wahalar duniya aka bauta wa Allah aka yi ibada wa nisa'ul jannati matayen aljanna maqasuratun ababan takaitawa ne ala azwajihinna abu sa mazajen su shi yasa Allah yake hurun maqasuratun fil khiyam ababan takaitawa ne ala azwajihinna ga mazajen su la yajgina bihim badalan ba sa budar musanye bihim ga mazajen su in dai mijin ya shigo ita ma ta shigo to Allah zai hada su a gidan aljanna su zauna a matsayin ma'aurat in ka ga an musanya mata miji to mijin bai zo ba yawa yana can wani wajensa bai shigo aljannar ba to ba za a bar ta gauruwa ba dan gauranta ka gane tawaya ce ba ba kamala ba ce gauranta azaba ce ba ni'ima ba ce to ba za a bar ta gauruwa aljanna ba in dai mijin bai shigo ba to kuma an tambayi manzon Allah ya rasulullahi matar da ta auri mazaje fiye da ɗaya fa kuma duk sun shigo aljanna aka sai manzon Allah liman takunu yawa mijin farko ne ko wanda ya aure ta a tsakiya ko wanda ta yi wata kama ko wanda ya binne ta to sai manzon Allah ya ce mata ce a aljanna ga wanda ya fi kyautata ta kenan kaga an yanke hukunci wasu na cewa wai matar ƙarshe ko ko mijin ƙarshe ne to ba haka bane wanda ya fi kyautata mata to akwai alamar za a ba ta zaɓi ta san ko aka ce ta zaɓo za ta zaɓo da rikin ta wanda ya wahalar da ita a duniya yawwa da cin mutunci da bari da yunwa kaga ba za ta ɗauki wannan ba tun da dai dama an ce khairukum khairukum li nisa'i mafi alherin ku shine mafi alherin ku a wajen matayen duk wannan matarsa ko matarsa suka ce mutum mutumin kirki ne to a wajen Allah ma mutumin kirki duk wannan matar ta ce wani mugu ne to a wajen Allah ma mugu ne ba da kirki a to ai a to me mata biyu ba David, Izziya ko? Shafi, ɗari biyu da arba'in daidai? Yau, ɗari biyu da arba'in da ɗaya. Wa yusahabu ana so musulmi an yabda ya fara fi lubsi na alihi cikin ɗaura takalminsa ko sanya takalminsa. Ana so ya fara biyu na kafar dama. Ya zo sa takalmi sunna ne ya fara sa kafar dama. Wa fi khal'ihi a cikin tuɓe shi kuma in ya zo tuɓe takalminsa bilu sura ya fara tuɓe kafar hagu wala yamshi fi na alin wahidin kada ya tafiya cikin takalmi ƙwaya ɗaya ko wari ɗaya kafar da ɗaya da takalmi ɗaya babu wannan ba a so in hali ya kama ya cire su duka biyu ya rike a hannu ya fi gane ya tafiya ba takalmi don wani lokaci maza Allah ya kan yi tafiya ko takalmi babu wala ya ƙi fi kai kar ma ya tsaya cikin takalmi ɗaya ko ba tafiya ba kada ya sa takalmi ƙafa ɗaya ya tsaya ko da ba tafiya zai yi ba illa li daruratin sai dai domin wata larura da ta hana shi sa duka wari biyu wa yahrumu la'ibu yin wasa yana haramta bi shadaranji da dara da ludo da karta duk suna shiga cikin ashadaranji wa yahrumu taswiru yin gunki yana haramta ala sifatil insani wanda za a sassaka shi ko a kela shi a bisa siffar dan adam au gairi ko wani dan adam min alhaywani na dabbobi to alhamdulillah sai yau risala tabi na nawa shafi na nawa shafi na tis'in da biyu samurin shafi na ba mu shafi wa waƙatu salatil magaribi lokacin sallar magariba wahi ita ce salatu shahidi sallar mahalarci a ganin ta samu suna biyu ke salatul magaribi da salatu shahidi amma sallar magariba shi ne ya fi shahara ba kowa ne ya santa da salatu shahidi ba sai wanda yake zuwa makaranta ko yawwa ya'ani abin da yake nufi da ashahid alhadir mahalarci domin kalmar ashahid yana ɗaukar mai shaida ko inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran ko yawwa ashahid shaida to amma ana ana nufin alhadir mazaunin gari shi yasa ya gyara yake ya'ani alhadir ya mana fassara ya'ani abin da yake nufi dalilin da yasa ake ce mata salatu shahid annal musafira shi matafiyi mai yin kasaru la ya kasuruha baya yin kasaru magariba wa yusalliha yana sallatar ta ka salatil hadir kamar sallar mahalarci mazaunin gari ka gane ai to shi yasa wasu suke ce mata salatu shahidi sallar mazaunin gari ko a halin tafiya ne haka zai sallace ta ka salatin hadiri to fa waqtuha lokacinta ita magariba gurubi shamsu shine faduwar rana sai yasa ake ce mata ma salatul maghrib fa idza tawarat bil hijabi to idan ta koyi da shamaki ita ranar ta zama ba a ganinta wajabaci salatu sallata wajaba la tu'akharu ba a jinkirta ta a ce har sai shafakin nan ko jajajen nan ya ya bace walaita laha kuma ba ta da wani lokaci illa waqatun wahidun sai lokaci guda daya la tu'akharu da ba a jinkirta ta anhu ga wannan lokaci nata kamar da dai hadisin nan na Jibrilu da yazo ya nuna manzo Allah lokutan sallah bayan manzo Allah an yi isra'i da shi an dawo washe gari kuma sai jibrilu ya zo ya nuna masa to ga lokutan sallolin zuwa biyu yayi kwana biyu yinin farko da ya zo ya sallaci a zahar tare da manzon Allah a farkon mukuta da ya zo farkon zawal yake kum fasalli tashi kai sallah sai ya sallaci a zahar a farkon zawal da la'asar sai shi ma ya zo masa farkon zawali yake kum fasalli da magariba ta yi shi ma ya zo masa farko daga faduwar rana yake kum fasalli sallar isha ma shafaki yana koyuwa a farkon bukutar ya zo yake kum fasalli sallar asuba ma alfijir yana hudowa yace masa kum fasalli to da azahar ta zo a yini na biyu sai ya jinkirta bai zo masa ba sai da tsara zillu shaksi mislahu wanda muka karanta jiya ƙarshen mukutarinta ya zo masa da la'asar ma ta zo sai ya zo masa a ba'ada an tsara zillu kulli shay mislaihi ƙarshen mukutari na la'asar amma da magariba ta zo ya zo masa ne waƙatun wahidi yanda ya zo jiya a yini na biyu a magariba ma a irin lokacin ya zo rana tana faɗuwa ya zo masa isha da ta zo bai zo masa ba sai da sulusun dare ya shiga na farko ya zo yake kumfa sani haka nan sallar asuba sai da gari ya yi haske tarwal sau da aka ɗan rana ta hudu ya zo masa yake kumfa sani to da suka yi sallar asuba a ta yini na biyun nan a nan ne ya ce masa baina hazainul waqatayn waqatun tsakanin waɗannan lokuta guda biyu na jiya da na yau a tsakanin lokacin sallah yake ta gano na masa farkon mukutari da ƙarshensa amma sallar magaruba a lokaci da ya zo masa saboda haka kuma hadisi na ingantacce saboda haka malam ya ce maka in dai rana ta faɗi kawai wajabati salatu la tu akaru ba a jinkirta ta wa laysa laha kuma ba ta da wani lokaci a ce ga mukutari farkon mukutari tsakiyar mukutari ƙarshen a illa waƙatun wahidu face lokaci ne ƙwaya ɗaya la tu akaru ba a jinkirta ta anhu ga wannan lokaci nata na faduwar rana wa waqtu salatil atamati lokacin sallar taguwa atama duk da cewa an faɗi ma'anar atama daban da muka muka karanta a cikin adawi ko wasu sun ce atama ɗin wani tauraro ne wanda an lura sai ya kullo ya yi haske maza Allah yake cewa a tashi a yi sallah shi kuma yana kullowa ne bayan shafaki ya koyo to mutanen madina suna ce mata salatul atama saboda gani sai tauraron nan ya kullo sannan maza Allah yake cewa tashi a yi sallah wasu kuma suka ce wai atama suna wata taguwa ce ta manzan Allah an lura sai ta dawo daga kiwo ya zo ta shiga gida daga manzo Allah ya ga dawo da zai a tashi a yi sallah daga ya ganta ta dawo daga ciwo zai a tashi a yi sallar isha to har sai ta kai in manzo Allah ya shagaltu ko yana magana da wani idan bai ga zuwanta ba in ta zo ta wuce sai a ce al'atamatu ya rasulullah taguwan nan fa ta dawo zai ce to a tashi a yi sallah to wahiya ita salatul atama ita ce salatul isha sallar isha وهذا الاسم wannan sunan na al-isha aula shine mafi cici biha da ita shine mafi cancanta a gaya mata ka san dalili li'annahu ja'a fihi an-nass shine sunan da nassin Qur'an ya zo da shi ko da Allah ce wa min ba'di salati al-isha salatu awratin lakum shine aula biha da ita wannan sallah lokacinta gaibu bace shafaki shine fakuwar shafaki wannan jarubar shafiki shine khabarul mubtada da aka ce wa waqan salatul atamati shine mubtada din da aka ce wa hiya salatul isha wa hadha tubu alabiha ko wannan jumla ce i'tirabiyya da ta bujuro tsakanin mubtada da labari labarin waqtu salatul atamati shine gaibu ba su shafaki koyuwar shafaki wa shafaku abinda ake ce masa shafaki kuma alhumratu wani jaje jaje ne albaqiyatu mai wanzuwa fil magaribi a cikin magariba bi ma'ana ba'dal magaribi idan rana ta fadi zaka ga wani jan haske min baqaya shu'a'i shamsi yana daga wanjin kalkalin hasken rana bi ma'ana guntun hasken rana ne da ta fadi abinda kake bari a baya shine shafaki za a gan shi ja to fa idza lam yabqa fil maghribi sufratun wala humratun fa idza yayin da sufratun wani ruwan dorawa dorawa wala humratun wala jajajajan haske lam yabqa bai wanzu ba fil maghribi a cikin magariba wato ba'da al maghribi to faqad wajaba al waqtu haqiqa lokacin isha ya tabbata in dai ka kalli yamma idan rana ta faɗi ba wani jaja-jaja ba wani ruwan ɗorawa-ɗorawa to lokacin sallar isha ya tabbata wala yunzaru ilal bayani ba a saurarawa ko ba a dubawa zuwa ga wani farin haske fil magaribi da yake zaunawa bayan magariba wani lokaci za a ga haske fari sha bayan shafaƙin ya ƙoni amma yamma akwai haske in dai ba ruwan ɗorawa ba ne sufuratun ba ja ba ne humratun kali ne to wannan ba za a saurara a ce sai ya ɓuya sannan za a yi sallar isha ina fata an gane fa zalika laha waqatun wannan shine lokacinta koyuwar shafakin nan jaje jaje ko ruwan ɗorawa tun daga nan muktarinta ya shiga ila sulusin laili har zuwa sulusin dare na farko ɗaya bisa ukun dare in ka kasa dare kashi uku to awoyi sulusun farko in dare yana yin awa goma sha biyu ne to an samu awa hudu bayan faduwar rana shine sulusun awwali domin hudu sau uku shine sha biyu ba yawa to duk inda rana ta fadi a lokacin da dare yake yin awa sha biyu in ka samu awa hudu to karshen bukutari isha ya wato ya shiga liman yuridu da akira ga wanda yake nufin jinkirta sallar isha da shugulin saboda wasu shugulgula da suka sha masa kai au uzurin ko wani uzuri da ya bujiro masa to babu laifi dan ya jinkirta ta har zuwa wannan lokaci na sulusul layli wal mubadaratu biya amma gaggautawa da yin isha a cikin mukutarinta na farko aula shine mafi cici amma wala ba'asa babu laifi an yi akira ahlul masajidi mutanen da suke sallah a masallatai sun yi ahlul masajid ba abota masallatai babu laifi su jinkirta ta kalilan kaɗan amma lijiti ma ilahi saboda taruwar mutane wa yukrahu an an karanta yin bacci qabla gabanin ayi sallar isha duk uzurin da za ka yi to ka je ka yi amma kar ka yi da ka kwanta ka yi bacci kafin ka yi isha wal hadisu haka da an karanta yin hirar duniya rigayen shugulin ba ta da wasu shugulgula da suka bujiro ba ba wani harkar jiki ake ba ba harkar jana'iza ko rasuwa ko wani uzuri da ya bujiro al'umma ba haka kawai mutum ya zauna ya kafa daba yana hira ba a da bayan sallar isha wannan makaruhi daga kayi sallar isha ana so ka shiga gida ko kuma ka je makaranta in akwai makarantar dare da kake zuwa ko ka je ka ɗau ƙur'anin ka ko ka ɗau allon ka in kai almajiri ne amma ba a so bayan sallar isha mutum ya kafa daba ya dinga yin hira alhamdulillah sai mu ashiyatul adawi shafi shafi ɗari biyu da saba'in da ɗaya ina za mu tashi in masarfa a saka sannan in kai sujada farko sai ka ɗago kanka duk takabir da yin kabbara ka gane ai ai ma'ana musahiban kabbaran naka yana mai abokantuwa lahu ga ɗago kan ba a cikin sujjadan goshin ka yana ƙasa za ka yi kabbaran ba ba sai ka zauna bayan ɗagowa za ka yi kabbaran ba a kabbaran taka ta zama musahiban tana abokantuwa lahu ga ɗago kan bi ma'ana da ka ɗago kan za ka yi kabbara kafin ka zauna wa hazar rafu wannan dagowa daga sujjada ta farko farudun farilla ne bila khilafin ba tare da ba tare da sabanin maluma ba in domin la yutasawwaru ta'addudu sujudi ko la yatasawwaru ta'addudu sujudi idayuwar sujjada a ce an yi sujjada daya biyu baya hotantuwa bigeri fasilin bainahuma ba tare da an rarrabe tsakanin sujada ta farko da ta biyu ba wa ba da an tarfa da saka kuma baya surantuwa ba tare da bayan ka dago kanka ba ina fata an gane in kai kotan kurciya ba za a gane sujada biyu kai ba sai ka ɗago ka zauna ka daidaita sannan ka koma ka yi sujjada ta biyu a nan ake gane cewa ka rarrabe tsakanin sujjada ta farko da ta biyu wa ba da an tarfa da asaka bayan ka ɗago kanka daga wannan sujjada to fa tajlisu ai fa innaka tajlisu cewa kai kana zaunawa wujuban ga wajibci wannan zaman wajibi ne bi miqdari ma yasau al-i'tidal da gwargwadon abin da yake yalwatar daidaituwa ba mu ce dumani na fi arkani sala ba al-i'tidal kuma baina arkani salati to in ka dago ka zauna ka ga wannan kana tsakanin rukunai biyu ne rukunin sujada ta farko rukuni ce sujada ta biyu ma rukuni ne to wannan zaman ya zo ne baina al-arkani to ana neman itidali a wannan zama naka ba daga ka zauna zaka koma sujada ta biyu ba sai ka sami itidali ka daidaita a tsaye to idan ka zauna a tsakanin sujjadun nan tusuni kana lankwashewa ai ta'atifu kana lankwashewan rijalakal yusra kafarka ta hagu fi julusuka cikin zamanka baina sajjadatain tsakanin sujjadun nan guda biyu wa tansibu kana kafawa ai tuqimu kana tsayar da rijalaka kafarka al-yumna ta dama ita zaka kafa kafar dama haka ita kuma kafar hagu zaka kwantar da ita haka irin dai wannan zaman da kai to amma kafar dama ana so ka kafa ta wa budunu asabiha ai wa takunu budunu asabiha ila al-arab cukkunan yan yatsun kafar daman wanda aka kafa ta tana kasancewa ilal arabi zuwa ƙasa. Wa hazihi sifatu wannan sifar da malam ya faɗa a nan la taktasu bil julusi baina sajadataini ba ta keɓantuwa da zama tsakanin sujjadu guda biyu bal hiya sifatu jami'il julusi fi sala ita ce siffar dukkan wani zama da ake a cikin sallah zaman tahiya ne ko wannan zaman na ɗagowa daga sujjada ne haka siffar zaman sallah yake wa sakata malam yayi shiru an qadamil yusra ga bayani akan babban dan yatsar kafar hagu aina ya zauwa aina zai ajiye ta ka gane ai amma tunda yake maka a tusnir da lakal yusra ai ya gama ka shimfide kafar ka ta hagu a zama aka ce ka shimfida ta ai kai haka da ita shine ka shimfida ta ko to amma malaka yayi yayi shiru game da ya zai da duga dikin kafarsa ta hagu aina ya zauwa aina zai ajiye ta qala abdul wahhab mala abdul wahhab yace ya zauwa yana ajiye ta ta ta saki hil aimani a karkashin kaurin sa na dama ina fata an gane idan kai haka nan ba shi da kauri ba to ita sai ka ajiye ta anan haka kaga ita tana karkashin ƙauri ba haka ba ka yi ba an kai haka ma ai ka shimfiɗe ta ko amma baka ajiye ta a ƙarƙashin ƙauri na dama ba wannan shi ne ƙalin bayanin ya ga uha ta hata saƙihi yana ajiye ta a ƙarƙashin ƙaurinsa al'aimani na dama haka kenan wa idza rafa'ata ra'saka min sujudi idan ka ɗago kanka daga sujjadan nan dai fa innaka cewa kai aiban daɗa. tarfa'u ya dai ka kana ɗago hannayenka daga inda aka ce ka dafa su a sujjadan nan anil arabi ga barin ƙasa fata da aluhu ma sai ka sanya su ala rukubatai ka akan gwiwoyinka haka wa idza lam tarfa'ahu ma anil arabi idan baka ɗago hannayenka daga ƙasa ba da ka ɗago daga sujjada ta farko ka zauna sai ka bar hannayen naka a ƙasa ka ga zamanka ba zai cika ba in dai baka yi hakan nan ba ka bar su a dafe a inda kai sujjada to lalle zama ba zai cika ba shi yasa malam yace in bai dago hannayensa daga barin ƙasa ba fa fi butlani salatika qaulani a cikin bacin sallarka akwai faduduwa guda biyu wani kauli a ce sallarka ta baci dan ba za a samu cikakken itidali ba wani kauli kuma aka ce a'a inda ya zo na din bata baci ba amma a shaharuhu ma mafi shaharar ƙaulanin ƙaunin da ya fi shahara a malikiya alama ƙala ko abu sa abin da malam ya faɗa shine albudulani ƙacin sallah in dai mutum kasa akwai masu yi haka sai su bar hannu a ƙasa in suka dago daga sujada ba za su tsola shi akan gwiwoyi ba to kaulin da ya fi shahara duk wanda ya haka sallarsa ta ɓaci wal asahu amma malam yace kauli mafi inganci ka san ashharu daban asahu daban akwai abin da ya fi shahara a bakin malaman shi ake faɗa da bakin ɗaliban ilimi to amma an bi diddigi kuma ba shi ya fi inganci ba akwai kuma abin da ya fi inganta amma ba shi ya fi shahara a bakin malamai ba ana samun wannan sai ma ya ce wal asahu amma kauli mafi inganci ma qalal qarafi abinda malam qarafi ya faɗa shine adamul budlani rashin bacin sallah shine kaulin da yake muƙabala da wancan mafi shahara ne sallah ta baci mafi inganci kuma adamul budlani ina fata an gane to alhamdulillah sai batun sujada ta biyu kuma mun yi ta farko da zaman tsagowa sai me askari shafi na nawa Na'am? Dari da hamsin da nawa? Dari da hamsin da hudu. To, askari dari da hamsin da hudu. Sun mai dafa'u, ƙablar ɗulu'i, ilamina. Sannan in mutum ya kwana a mundulufa, ya yi tsaye wannan ta masha'arul harami. To, sun mai dafa'u sannan yana tunkuɗa daga mina ƙabla tsulu'i gabanin hudowar rana ila minan zuwa wajen mina can inda ake yin jifa kar ya yadda rana ta hudo yana mash'arul harami ko yana munzalifa ana so a saba wa mushrikai a zamanin jahiliya in suka zo hajjin jahiliya suka kwana a munzalifa dama ba sa zuwa arfa su babu arba a hajjin jahiliya amma suna zuwa su kwana a muzdalifa in gari ya waye haske ya bayyana sai a zuwa charkota ko a mash'aril haram ana jiran hudowar rana ba za su bar gun ba sai rana ta in ta yi jinkiri ma sai a daga a shirika sabiru akwai dutsen sabiru wanda mai shirya ke cewa sabiru wa uhudun akramul arabi ba yawa turbatar to in yace maka sabiru shi shirina yana nufin makka in yace maka uhud yana nufin madina ya kira garuruwan da sunan duwatsu su ne sabiru wa uhud yana nufin makka da madina sabiru a makka yake uhud kuma mun sani a madina yake to sai zuwa su tsaya su ce a shirka sabiru wai kai dutsen sabiru kai haske kai kyalkyali mana sai rana ta hudo ta haska shi yayi kyalli sannan suke tunkuda su bar mash'arar harami su tafi zuwa mina to da manzo Allah ya zo sai sai a saba musu ta kai sallar asuba a jira gari ya dan ya haske amma kar a jira rana ta hudu a tafi zuwa mina to sai ya zama sunna ce an saba wa jahiliya ana shi da yake maka qabla tulu qabla tulu ba thumma yadfa'u qabla tulu ila mina sannan alhaji yana barin muzdalifa da mash'arul haram kafin hudowar rana ila mina zuwa mina fayarmi biha kuma zai yi jifa biha a minan nan jamratul aqabati jamratul aqaba ba'da tsudu'i bayan hudowar rana ga kaddarawa koda zaka je mina rana bata hudo ba to zaka saurara ba zaka je jamratul aqaba ba sai rana ta hudo ina fata an gane zai jefe ta bi sab'i hasayati da tsakon kwani guda bakwai sun mai yanzu sannan sai sauka daga kan taguwarsa ko dabbarsa wannan duk hajjin dare da ake zo a kan abin hawa sai ya sauka daga kan dabbarsa fa ya haliku ya aske kansa au yuqasiru ko ya yi saisaye ya rage gashi wa yanharu hadiyahu ya soke hadayarsa idan tumati yayi ko kirani ka gane ya kuma ya fi makata sannan kuma ya zo garin makka fa ya tsufu ɗawafan ifada sai ya yi ɗawafi ɗawafin ifadati wa haza wannan ɗawafin ifada na goma ga watan nan huwa rukuni shine rukuni na aikin haji da aka ce maka al-ihramu wa tawafu wa sa'i wa wuqufu to shine a tawafin nan na cikin adadin rukunan aikin haji tawaful qudumi wannan sunna ne eh tawaful wada'i wannan shi ma sunna ne tawaful ifada shine rukuni na aikin haji ko da kayi tawafi lokacin da ka shigo makka to ba za ka lissafa wata a matsayin tawafinka na aikin haji ba wannan shine rukuni waɗannan ayyuka gaba ɗaya ana so ka yi su a wannan ranar amma yana da wahala yanzu saboda cunkoso a ce ka yi jifa ka zo ka yi aski ka soke dabbar hadaya ko ka yanka sannan kuma ka niko ka dawo garin makka kuma ka zo ka yi ɗawafin ifada wataƙila har da ma sa'ayi inda ba ka yi sa'ayi ba in kai ba ni ifradi ba ne to yana da wahala amma dai haka manzan Allah ya yi kuma haka ya shar'anta amma ba dole ba ne ka iya jike ka tawafin ifada ko bayan an gama zaman mina ne in ka dawo ka yi shi kafin wata ya kare eh to ka mutu ai ba kai gaja kanka ba ka ka ba hajji da cika ba tun da bai dawo ifada ba amma akwai wahala akwai wahala ka je dai kana da ƙarfi ina da lokaci eh idan dai akwai masu shiga mota amma ko su ya yi kuma fa da nisa shi kenan eh wannan shi ne ake ta mutu ranhatsi lagazi da malamai suke yi ka gane ramzi ranhatsi shi ne hajji da manzan Allah ya kuma shi ake so ka yi a wani yanzu ranhatsu ra'un nunun ha'un ɗa'un ra'un ɗin na farko shi ne rami yawwa nunun ɗin da aka ce ran shi ne naharu ko ke dabbar hadaya ha din nan da aka zai rana da shine hilaku su din nan shine tawaful ifada to in ka san wannan ranhadu shine ayyukan da ake ajiyeni in ka rike waɗannan ko da ka je ka san ana yin kwamfis in ka yi jifa har a zamanin manzan Allah akwai mutane da yawa da suka ni ban sani ba sai da na fara yanka dabba ta ta hadaya sannan na yi aske ka je kai abin da baka yi gaban ku yawwa yanzu kan kai kai ba za ka ganta ba to amma suna yin kawon ku amma akwai masu kwakwa in kana so wani za ka je ka tsaya ka gani saboda yanzu ba za ka ka shiga ba to ya za ka yi to ya za su yi da nan masana mutane shiga da da to za su bar kowa duk wanda zai yi sun koso gaskiya ba ga ga ga dabbobi oh kasashen musulmi ake sarrafa a kai musu ha oh ba ma'ana da ake ba da tsari daki daki
ni zan tafi wajen yanka muka game da shi a wata gada ya ce ina za ka bada kudi a cikin kudin ya tashi na je ya kai ni wani na da gida ne balarabe ga su ne ya fi mutum gudun ah duk wanda aika da kaje kuma rage rage da na samu misali kamar kyan ba kana so ka zai zuwa mutum wallahi ba ta fi mutum da a wurza okay na bashi eh ya ce kira su zuwa ya bashi kai ka gani a to shi ne yana da hanya ne wannan shi ne da yana makarai ba a ya sanya wani a ya gaya masu nan sama Eh, ya gaya masu nan sama summa summa ya udu ila minan idan ya yi ɗawakul ifada wanda aka ce huwa rukunu to sai ya sake dawowa ila mina zuwa mina ka gane ai minan nan da ya je ya yi jifan nan ya soke dabbar hadaya ya yi aski in ya ga dama ma ya warware haraminsa ba dole ne tsawaf ne fada sai da harami da kayanka na gida ma za ka yi gashi dai rukuni ne a to kayi aski ma abinda aka hana yi kayan farce ma a lokacin kayi at-tahallulul awwal duk abin da aka haramta maka a dalilin ɗaura harami yanzu an halatta maka in ban da matarka da baiwarka jima'i ne kawai ba za ka yi bayan jifan farko tunda aski ma za ka yi da ku a hana ka da ya fi yankan farce da sa riga da wando da kufi ko safa za ka iya yin adalka ka zo kuma ka yi tsawafin ifada ba laifi ba ne mata ce ba ta halatta sai ka gama zaman mina to idan ya zo ya yi wannan tsawafin sun ma ya ati makkata Tumma ya udu ila mina, sannan sai ya dawo garin mina a kwato filin mina, fa ya jitu biya ya kwana a minan nan, kwanan mina dole ne, da ya ta shiriki daralen nan na hasken farin wata. Ka gane dama goma ka wata ka dawo sha ɗaya sha biyu sha uku ka wata ya fara haske. liramil jimali domin jifan jamrorin nan can ya ce maka fayyarmi biya jamratan ba jamra guda ɗaya wannan kuma jimali sun kai uku kenan ba jamra ta yi ba ya nuna maka jamrorin guda uku ne yake jimal akwai asufula akwai alusuda akwai al'uliya al'uliya ita ce jamratul aqaba yawa da ta dama shi yasa ba a tsayawa yin addu'a daga kaje sai ta kawai zaka gangana dan karka jawo cinkoso bayarmil ayyamin salasa zai yi jifa kwanaki uku masu zuwa banda fa wannan na farko da ya yi kwanaki uku masu zuwa kulle yomi kowace rana zai yi jifa ne ba adar zawali bayan zawal kalmar manta zuwan farko an ce zai zo ya yi jifa ba da tulu da hantsi kenan amma sauran kwanaki uku masu biyowa baya ba zai yi jifa ba sai bayan zawal wannan duk baya yiwuwa saboda cinkoso ka samu ma a kowane lokaci ma ka yi la yajzu qablahu kajiba malan yace jifa kafin zawwal a kwana uku masu biyowa baya baya isuwa qablahu gabanin zawwal to ai yanzu larura ta dole lokacin da aka tsara muku an ce har ma tsarawa suke yi mutane guri kaza ga lokacin za su yi jifa mutanen guri kaza wasu ma har da daddare ake tsara musu saboda an yawa to ba haka ba dai sai a mutu saboda jihama wala lailan kaji kuma baya yiwa a jifa da daddare duk ake saboda darura to ad-darura tubihu al-mahzurat akan aya sarar rayuka gani a sassauta kowane lokaci ma a je an ba akwai masu ganin cewa ya kamata ma a cire jifa daga cikin rukuna ake haji ba wai saboda ana mutuwa a cikin masu wannan har da khalifa sunusi lami da sunusi shekarar da aka yi mace-macen nan kadan shi baya ganin abu ya kyale lokacin yana sarkin ba yana yana sarkin Kano a a wai hukumar Saudi ya ke ba shawara wai tun da an yarda mutumin da bai samu jifa ba zai iya yin yanka gara a tsora wa alhazai dabbar fidiya na rashin jifa akan aje a dinga mutu yana cikin masu ba da wannan fasar to akan a hana zuwa kwata-kwata ko a daina ba gara a saba wa ka'ida na jifa bayan zawon ba wasu su yi da safe wasu su yi da hantsi wasu bayan azhar wasu bayan la'asar wasu da daddare ai gara wannan eh an ka kakkasa wannan ayyafi akan a ce kwata kwata lalle na ji da kunne na a shekara ana hira da shi a BBC wai gara kawai a soke jifan shedan daga cikin rukuna ake haji tun da shari'a ta bada dama mutumin da bai yi jifa ba kwata kwata za a tsora masa tara don yin fidiya to wanda bai da damar fidiyan fa wa yabda'u bil jamrati sufula idan alhaji ya zo jifa a yini ukun nan masu biyowa bayan yinin layya banda na farko da yake akaba to in ya zo a sauran kwanaki kun ba da akaba zai fara ba zai jefi jamratu sufula da farko ita ce ta can kashiya fayarmi har sai ya jefe ta bi sabi hasayatin da tsakonkwani guda bakwai irin yadda ya jefi jamratu da akaba a yinin farko kuma yake ramyan jifafa la wad'an ba wai ajiyewa ba ba zuwa za ka yi kawai ka ajiye ba ka san tun da ka ga ya faɗi wannan ya taɓa ganin wani ya ajiye jifa aka sai a dama an rami jifa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama jifa daban wabu daban wa yukabbiru kuma yana yin kabbara ma a kulli hasati tare da dukkan tsakuwa ɗaya in ya- in ya jefa sai ce Allahu akbar in ya sake jefa sai ce Allahu akbar wa ya taqaddamu amama in ya gama jifan jabratul sufula da tsakon kwani bakwai sai ya wuce gabanta fa ya tawajjahu al-aqaba sai ya fuskanto ya juyo kuma ya fuskanci jamratul aqaba wa yabtahilu ya kankan da kai ga ubangiji bid du'a da yin addu'a shine shine ibtihali ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين shine ibtihali mubahala anan yana nufin magiya yayi wa Allah magiya ya roke shi bukatunsa da yake nema duniya da lahira thumma ya'ti al-wusta sannan sai ya jamratul wusta wato matsakaiciya waccan sufula makaskanciya tana can kashiya a karkashin kwali take wannan kuma wusta zai dan hauro tana nan a tsakiya yawwa da to dama siffar da ne yanzu duk ayi lebur yanzu fa yaf'alu zai aikata kazalika haka nan irin yanda yayi a jum- a jamratu sufula daga konkwani bakwai duk tsakuwa in ya jefa yayi kabbara in ya gama shi ma ya taqaddamu amama ya wuce gabanta yayi ibtihali yayi addu'a summa yatil uliya sannan sai je jamratul uliya fa yarmiya ita ma ya jefe ta wahiyal aqabatu kaji ba uliya ita ce jamratul aqaba والترتيب wannan jerantawan fa sharɗin sharaɗi ne ka fara jifan su kula sannan wusuɗa sannan aqaba sharɗin sharaɗi ne fa inna kasa idan ya sunkuyar ya fara jifan wusuɗa ko uliya to a adama na kasa ya maimaita abin da ya lakasa in da wusuɗa ka fara ka je kai uliya to in ka zo kai wusuɗa yanzu ita ta zauna a gulbinta sai ka maimaita wusuɗa da uliya ka gane ai yawwa duk wacce ya nakasa ya sunku ya zo sai ya sake ta kamar an kamar baka ya za da la'asar bane magaruba ta yi sai ka fara yin magaruba sai kuma ka zo kai azhar kai la'asar to sai ka sake magaruba bata zauna a gudu saboda tartibi din wajibi ne to a wajen jifa ma haka ne wala yarmi bima qadru niyya bihi kaji ba zai yi jifa ba da abin da aka riga aka yi jifa da shi shi ya sace maka tun a muzdalifa ya ɗebo tsakko sa ta jifa domin baya yin jifa ko ba zai yi jifa ba da tsakuwar da an riga an yi jifa da ita da tasa ake so da ba taɓa yin jifa da ita ba to ka ɗauko abin da an tafi shaɗan da shi ya yi datti ka zo kuma ka riƙe ka sai da shi za ka yi jifa wa man taraka almabita duk wanda ya bar kwanan mina a kwanakin jifan nan walau lailatan koda dare ɗaya ya bari ya je ya kwana a maka ko a hotel da safe ya zo ya yi jifa ko da zawwal ya jifa ya koma maka warram ya ya bar wannan jifan walau hasata ko tsakuwa ɗin shi yasa nake mutum ya ɗebo har da ƴan sara ko ka je ku duka kwa- kwanaki ku amma akwai jamra ɗaya da kaje su shida bai cika ba to lazima huddan mu zubar da jini ya lazamce shi ko tsakuwa ɗaya ce bata cika ba kuma ga shi an ce ba za ka yi jifa da tsakuwar da wani ya yi ba da za ka ce bari na ɗauka na je da yi. To ai dole ne, dubban mutane, walau fa bala fiye da ya katu, to ka ji wani kuma fikihu na jifa. Da tsakuwa ɗaya za fa bala ba, walau fa bala fiye da ya katu, da tsakuwa ɗaya za ta yi saura a hannunsa. Ya kirgo tsakonkwaninsa guda tara cif, ah? guda ashirin da ɗaya bakwai uku eh dama mana ya zo ya jefi sufula da bakwai ya jefi wasuɗa da bakwai yana kirgawa ya jefi uliya ita ce akaba da bakwai yana kirgawa kuma sai ka tsakwa da ita la yadri min ayyihinna kuma bai san daga wanne ne aka samu targaro ba a sufula ne yayi shida ya manta bai cika na bakwai ɗin ko a wasu ɗane ko kuma a uliya to yarmi sai ya zo ya yi jifa shi kulli jamara a kowace jamara hasata sai ya jefa a wata tsakuwa ɗaya sai ya sai sai ya samo guda uku ya je ya jefu wasu ɗa da farko kuma an ala tartibi gashi na ala ajere yanda aka yi wancan ajere ya zo ya yi bismillah allahu akbar ya jefu sufula ya hauro ya samu huɗa ya jefe ta da tsakuwa ɗaya ya hauro ya samu kuliya akaba ya jefe ta da tsakuwa ɗaya sun mai tafau ila makkata sannan sai ya dawo zuwa garin makka li tawafil wada'i domin tawafin ban kwana wa huwa ashirul manasik tawafil wada'i shine karshen ayyukan hajji ranar da zaka bar makka sai ka je ka yi ban kwana da ɗakin Allah alhamdulillah Nan baki sai ta rage a hannun eh kuma bai san cewa ina ne ya bar tsayen ba eh uku yawa eh mhm.
an ji kuma zai jifa da wanda an yi aka jifa da to ina to sai sai ya koma can bayan ne inda ba filin ne na ba ya je ya samu ko ma ta kai girman kansa ne amma dai ba zai ji ba da wacce aka yi ba ko kuma ya roki wani ai kuma zuwa da extra yawa a cikin mutane ai zai iya samu tsakuwa ɗaya dai tunda ba ba ba lada ne a lahira da za a ce ba ba ko kwaya ɗaya ba ai zai iya samu a wajen mutane na'am eh Mm. Ba yauwa dama in dai akwai roba da za mu yi ya za mu tashi. Shafi ɗari hudu da arba'in da nawa, to ɗari hudu da arba'in da biyu, wane? Wasifatun tushe na shida, ka gane aiki. Ana kasawa shida. li sudusin domin a cire sudusi wa ma bakiya da abin da ya saura daga sudusi yace ka ummin kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa wabinin da ɗa namiji guda ɗaya to kaga a nan nan nan ya tada uwa daga sudusi ya mai da ita da sudusi yawa aka kasa shi da aka ba uwa ɗaya to ma ma bakiya shine biyar cikin shida wannan ɗan tun da namiji ne kaga asibi ne yawa au ko kuma wa sulusin wa ma bakiya ko kuma a'a ana kasawa shida a cire sudusin wa sulusin a shi ma ai au din adabi na nasu na na sudusin ka gane ana kasawa shida a cire sudusin au ko kuma wa sulusin da sulusi da sudusin da sulusi wa ma bakiya da abin da ya saura yace ka ummin kamar mutumin da ya mutu ya bar uwarsa wa akawaini da ƴan uwa guda biyu da ummi da ummai kaga suna neman sulusi wa shaqiqin da kuma shaqiqi guda ɗaya to anan tunda an samu ƴan uwa har guda uku ga akawaini da ummi ga shaqiqi kaga sun tada uwa daga me sulusi ta koma sulusi to kaga maganan sulusin na farko wanda bai kawo shi ba ya kawo adabi kawai da yace audin nan a cikin ta ake samun sulusin to za a kasa shi da abawa uwa ɗaya ko don aka ba ta ɗaya ga ‘yan uwa li'ummai za a ba su sulusi, saura nawa, a saura biyu ne, a cikin shida an ba wa uwa, ai haka biyu aka ba ta, yawwa an ba waɗancan nawa biyu su ma, Eh uwa ta ɗauki ɗaya, haka yau saura uku, to wannan shaƙiƙin shi ne asibi, shi ne mabakiyar, an cire sudusi an cire sulusi to ma bakiyan nan shi ne wannan kashi nawa yawo nisifi to shi za a ba wa shakiki na shi kaɗai au ko kuma a'a za a buga shi da ne sittatu shi ma li sudusin domin sudusi wa nisfin da nisifi wa ma bakiya da kuma abin da ya saura yace wannan yana gaya maka in hali ya kama dole a buga shi da ne shine wa sittatu din za a cire nisifi da abin da ya saura ka ummin kamar mutumin da ya mutu ya bar uwarsa wa bintin da ya mace wa ammin da kuma baffa kaga shine asibi to a nan aka raba shida aka ba wa uwa sudusinta inda akwai ne bintin ta tada ita daga tulisi to za a ba wa ɗan nan nisbi shine awwa nisbin to ya zama an cire hudu ko saura nawa to to ga ammi shine asibi au ko kuma ana bugawa shida domin a cire su da su yi wasu to au su da sai ni to nan kaga bai kawo ba au su da sai bai au ba au wasu da sai ni ba to anan babu da can su da tunda tunda bai ce wa su da sai ni ba au ko kuma ana bugawa shida su da sai ni domin a cire su da sai ni me me su da sai ni shine rubu amma za a raba mutum kaga kowa sulusi aka ba shi an kasa shi da an ɗauki biyu ba sulusi ba eh to amma kuma za a raba mutum biyu ne kaga kowa sulusi aka ba shi sudusai ne shi ne na ce maka aka sa shida aka ɗau- nawa ne sulusun shida Ah, su- sulusun shida ba biyu biyu to aka ɗauko shi aka raba shi biyu ba ya zama sulusun sulusi ba to za a raba mutum shi ne maganar tawa su ne sulusai ne an ɗebo biyu a cikin shida ai sulusi aka ɗauko amma kowane ɗaya da aka ɗauko shi sulusi ne wa sulusaini da kuma cire sulusaini duka ya za a yi ka abawaini kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa da uba wabba na tani da 'ya'ya mata guda biyu kaga 'ya'ya mata biyu na sun tada uwa da uba daga sulusi kowanne sun koma mai to su da za a ba sulusaini aka sa shi da uba a ba shi ɗaya uwa a ba ta nawa ɗaya kaga samu sulusaini to me- me me ya rage sulusaini kuma shi za a ba wa bintainin nan ko ko ko ibla taini kaga dukiya ta kare uba bai yi asirci ba ko u- u- u- uba bai yi asirci ba inda ya ɗaya ce in ta ɗauki nusufi to ɗaya zai rage uba zai dawo ya ɗauka a nan zai fi uwa sun yi lizzakar shi da uwa to amma da yake sun kai ibla taini za a ba su sulutanin su cikakku cikakke tun da rabo ne kuma auli ba zai shiga ba ko wata ulu amma fa kana yin auli kai ne rabon gado domin fa ta'ulu uwa tana yin auli bi sudusiya da sudusinta ga shi dai sudusi ne amma auli zai shige shi ka ummin kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa wa shaƙiƙa ta da ƴan uwa mata shaƙiƙai biyu ba ba fa maza ba wa akawai da ummi da ƴan uwa guda biyu da ummai sawa'un maza ne ko mata kasan su duk ɗaya ne to a nan ya za a yi eh tana auli da sudusinta maimako a ba ta sudusi to subu'i za a ba yi mana sai a- sai a kasa bakwai a ba ta ɗaya su ƴan uwa shaƙiƙai mata nawa nawa suke nema yi mana to su ne dai shaƙiƙa ta yi tukun ba ba su ne suke nema ba nawa ne su ne sun shida Eh, suna suna neman eh haka tunda su zama biyu kaga hudu za a ba su Am- amma kaka manta bakwai aka buga yawa auli ya shiga za a ba su hudun uwa an ba ta ɗaya saura nawa to biyu za a ba ƴan uwa da umai da ba fa in kanu a kasar min zalika amma fa sulusun bakwai aka ba su ita ma uwa sulusun bakwai aka ba ta ya ya bai shiga ba a cikin bakwai fa aka ba su a to kaga kaga ko aure ya shiga za a ba su to kuma aka ba su a cikin bakwai ai duk da aka kara ba ya shafi kowa eh kawai saboda uwa ta fi kalbi ita ake fara magana daga an ce su da su tunanin ka zai tafi ga uwa ne ko sai aka ce za ta yi aure da su da sun da to ba ba sai ta kadai ba a ko ya shafe shi in aka buga bakwai dan in idan ba bakwai ka buga bakwai ba zai taba fita ba in ka buga bakwai ka ba wa uwa ɗaya ka ba wa shakikai hudu shine sulusani su kuma biyu ka ba wa ƴan uwa li ummai dama shi- shine sulusin shida to alhamdulillah sai ne aqrabul masali ina za mu tashi wa kurisa wa kurisa tamru ko tamrun wa inabun to akwai ma'arifa kenan wa kurisa tamru to na gani ana karda don dibino wal inabu da inabi fakar kadai duk sauran ba a karda don su duk sauran ‘ya'yan itatuwa da ake wa zakka kamar zaitun dole sai ya nuna an lissafa ya kai wuce biyar ba za a yi kardado ba shi dibino da inabi abin da ya sa mazala ya rangwanta saboda taimakawa fakirai waɗanda da miskinai wanda ake bawa zakka kai mai gonar dibino kana da shekararren dibino ko shekararren inabi to in dai har ya harba ba za a jira sai ya nuna tunda kana da ajiyayye sai ka fito da tsoho abin da ya kama a kardado sai ka bada zakka a cikin wanda yake kala a hannunka kaga shi talaka miskini da fakiri ya samu abinci yanzu yanzu ba sai ya jira wancan ya nuna ya bushe an cire zakka ba kai kuma ka samu sabo ka rabu da tsoho wanda in ka tsinko ya bushe zai karɓi ajiya zuwa baɗi to dibino da inabi kawai aka yadda a yi wa wannan karfi na kardado ko shi ma ba'adahu ai ba'adal wajibi din nan da ya faɗa da yake wal wujubu din nan to damiru ba'adahu yana komawa bayan ya yi daɗi ya zama wajibi tunda ya ce wal wujubu bi ibrakil hadi wa idi tamri ba ko samari to in zakka ta wajaba kafin ya ƙalasa nuna ya bushe za a iya yin kazadansa a bayar da zakka ga wanda yake hannu bil ihtiyaji ko saboda tsananin buƙatuwa da huma sai al ihtiyaji yana da musa da alhajat aka ce da alhajati buƙata ko ba mai ƙarfi ba ce amma ihtiyaji din buƙata mai tsanani da ake yi lahuma da dibino da inabin akwai fakirai suna nan jira suke ranar zakar ka tsayi ka ba su to sai aka yi rangwani shajaratin shajaratin kuma kardadan bishiya bishiya za a yi ba wai shi kharisi mai kadadan zai zo kawai duba gona ya ce gona nan gaba daya in an tsinke ta za ta yi buhu kaza a kowace bishiya zai zo ya kalli ƴaƴan da suke ce wannan in an tsinko su zai yi mudu kaza ko sa'i kaza ba kardadan gona kawai a dunkule zai ba wannan za a samu kuskure da yawa shajaratin shajaratin za a bi bishiya bishiya kowace ai kardadanta wa kafa wahidun mai kardado guda ɗaya yana isarwa in dai masani ne aikinsa ne ya saba yi in ka ɗauko shi shi kaɗai in ya zo ya yi to ya halatta ka yi aiki ka yi aiki da abin da ya kardado wa in salafu in kuma ka ɗebo mutane daban-daban ka ɗauko wannan ya zo ya yi ka sake ɗauko wani ya zo ya yi ka sake ɗauko wani ya zo ya yi sai kuma suka saba kaga kai ka jawo kanka an ce ɗaya ma yana isarwa ko to idan wannan ya zo ya ce gonan nan in an tsinko ta gaba ɗaya za ta yi buhu arba'in wannan ya zo ya ce a buhu talatin da takwas za ta yi wancan ya zo ya ce a za ta yi talatin da shida kaga an samu saɓani to yanzu da wanne in ka tashi ba da zakar a yanzu da wanne za ka yi aiki sai ma ya ce fal a arafu mafi sanin kardadan a cikinsu ai ba zai zama daidai suke ba a samu wanda ya fi ƙwarewa wajen yin kardado sai ka ɗauki maganarsa ka yi ka cire zakka da lissafin da ya baka wa in asabatu ja'ihatun idan annoba ta samu wani ayi itatuwa nasa ka gane ai kafin a zo a yi kardado da cire zakka to uti dirat ana lura da ita ko da bayan an yi kardadan kai an yi kardadan kafin ya bayar sai wata ja'iha jaura ta zo ta sandarar da wasu yayi tatuwan suka bushe ko iska ta kaɗan da shi ko tsutsa ta cinye ko linduna yaƙi ta ta gona duk dai kamar da aka kawo a cikin hukuncin ja'iha to uti biras ana lura da ita in ya zo cirewa zai yi amfani da abin da ya ragu na wannan ja'iha ne fa in zalat ala qawli arifin ko amma idan ja'ihan nan ta ƙaru a kan faɗin masanin kardadar wajabal ikiraju anu to fitar da wannan zakar daga wannan ja'ihan yana zama wajibi eh saboda abin nan abin nan din da aka samu wa ukiza an asnafihi ma ana yin riko daga dangogin su guda biyu dibino da inabin min alwasati daga matsakaici an zo ba da zakar dibino za a duba matsakaici idan kamar da mai risala ya ce wa in kanat tilha'idi a sinafun mina tamri ba haka yace ba in a cikin garkar dibinon naka akwai dangoji ko nau'i nau'i na dibino to ukurijan min wasa ɗaya za a cire daga matsakaici to shine ma nan yace maka wa shi an asnafiya min alwasadi za a riki zakka daga dangogin dibino da inabi min wasu daga matsakaici wanda ba shi ya fi tsada ba ba shi ya fi araha ba da kilafi gairi ma da saɓanin abin da ba dibino ba ba inabi ba shi za a ɗauki sha ne daga mafi daraja ba min kulli idan ba dibino ba ne ba inabi ba to ba mafi daraja ba kowanne za a yi riko hasabi da lissafin in gyaɗa ce ya noma mai tsada da matsakaiciya to kowanne in dai zakata waje ba a ciki kowanne a cire ru- a wato ushirinsa yanda ya kama ko mun kankanta sa ko mun yawansa in dai lissafin gaba ɗaya an hada ya kai wuce biyar to kowanne jinsi in an zo a cire masa wannan ushirin amma an dibino ko inabi ne kawai a cire gaba ɗayansu a cire musu daga matsakaici to alhamdulillah sai ne Allahu alwadi yau alai muhammadu ya je garin aduwa ko Allah ya kawo shi lafiya tazi an bugu waya da yau ba zai samu zuwa to shafi na nawa ma da biyu ba na alon naka ko wani ya ba na alon wani yana wajen gyara sai su duba naka ɗari da tamanin da nawa mun yi tamrini na farko jiya ba tamrini na biyu idan al kulla isin min al asma'il atiya ka sanya kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa maf'ulan mutlaqan ya zama maf'uli mutlaqi fi jumlatin tammatin kuma a cikin jumla cikakkiya na farko ce maka nauman ka gane ai za ka iya cewa namal gulamu nauman yaro ya yi bacci nauman wannan a fi'ili wato suna ne da ya zo domin ya karfafi wannan baccin ba faɗin ba bayanin adabi ko nau'i ba sai ta'ibal za ka cewa ta'ibal amilu ta'abal mai aiki ya gaji ta'abal gajiya kiyaman ko kama zaidun kiyaman duka wannan yana matsayin mafuli mutulaki ne sai mai a hujumar zi'ibi za ka ce hajamal asadu ko ko kuma hajabal hajamal hirru hujumar zibi kura ta kai hali ga tsera hujumar zibi irin halin da kura take kaiwa ga abun farauta kaga nan nau'i yake bayyana maka ba adadi ba ba kuma taukidi ba najahan bahira za ka ce najahar ɗalibu najahan bahira ɗalibin ilimi najaha ya samu biyan bukata shin jarrabawa najahan kuma samun biyan bukata na jarrabawa bahiran mai rinjaye nan kaga nau'i yake bayyanawa irin nau'in abin da ya samu yawwa sai ka ce wato hibzan jayyidan ko za ka ce hafizar tilmizu darsa almajiri ya haddace karatu hibzan jayyidan hadda kuma kyakkyawa mai kyau nan ma nau'i yake bayyanawa ba taukidi ba ne ba kuma adadi yake bayani ba. Can fa, ijtihadan ijtihadan ɗalib, ɗalibi ya yi ƙoƙari, ijtihadan ƙoƙari wannan taukidi ne. Ko, istighfaran, istaghfaral muzinibu, istighfaran, mai zunubi ya nemi gafara, istighfaran neman gafara. wannan mataukidi ne ƙarfafawa yake darbatai ni darabbal kadimul a ƙaraba darbatai hadimi ya doshi kunama darbatai ni duka biyu nan adadi yake bayani ba nau'i ba ba kuma taukidi ba ishiraqan ko ko eh eh ishraqati shams wa ashraqatil ardu Allah yake ba rana ta hudo ishraqal hudowa wannan karfafawa yake nuna taukidi ne qa'adal gulamu qu'uda yaro ya zauna qu'udan zama wannan ma taukidi ne karfafawa yake gasalal khadimu sauba gasalatan hadimi ya wanke tufa ga salatan wankewa wannan wankewa ɗaya yake ne yawa ko tsauraya bai yi ba wanke ɗaya kawai ruwa ɗaya ake cewa ko eh a adadi ne adadi adadi ne ba nau'i ba iktifa al lisu ko eh ikitafa ar-rajul mutumin ya kuya ikitifa al-lusi irin ɓuyan ɗan fashi ɗan fashi a jeji ba ɓuya yake ba dan kwanta kwanta sai ka zo sa kawai ka ganshi to wannan nau'i yake nunawa ya ɓuya irin ɓuyan da ɗan fashi yake yi sajadar ajidu lillahi sajada ta yi mai bautar Allah ya yi sujjada sajada ta yi sujjada biyu wannan adadi yake nunawa ikiraman ko a karama zaidun abahu ikiraman yadda ya girmama babansa ikiraman girmamawa wannan taukidi ne alhamdulillah shafi na ɗari da nawa للمرحلة الثانوية دليل أربعين دقيقة سينارة متأكد الأمثلة والفاء تو البحث تو بني كاتو أجيكي ما تو شيني دي والفاء إتا والنمفر misulul wayu misalin wau take fi zalika cikin wannan idan ka ce in ta'ammal wa tasabar to za ka yi cewa in ta'ammal fa tasabar fi zalika cikin wannan hukuncin gaira an alfa sai dai cewa ita wannan farin ina yusabu fi'ilu ba'daha yayin da aka nasabci fi'ili da ya zo bayanta to tufidu sabadiyya tana fa'idatar da sababi ne idan ka yi aiki ko wata sabar ka yi haƙuri to canja za ka iya cewa fatanja to a dalilin wannan za ka samu biyan bukata ta zama fa'u sababiyya ta amma ya amsarcin a kira ka lura da misalce-misalce na ƙarshe ko mislu omen tajidu aidan a cikin misalce-misalcen nan na ƙarshe wato hudu na ƙarshe a guda uku na ƙarshe kai da jido aidon jumalan shar'iyya za ka samu jumloli shar'iyya wa qad talal jawaba fi kullin minhuma ko minha mudari'un masbuqun bil waw za ka ga fi'ili mudari masbuqun bil waw wanda aka riga shi da waw talal jawaba ya biyo bayan jawabi fi kullin minha cikin kowace jumla daga cikin wannan jumloli ina fata an gane akwai fi'ili mudari da aka rigaye shi da wau man ya akul kasiran ya takam sai aka ce wa yamrad yamradu ai fi'ili mudari ne to amma ya zama masbuki bil wawi sai da aka sa wau aka ce wa yamrad man ya tabi hawahu ya shuqqa wa yandam sai da aka kawo wau sannan aka ce yandam matar da kiryan fa aka wa yamfa wa dalaka sai da aka kawo sa zaka ce yamfa wa dalaka ya zama masbukun bil waw wa la ta'ammalta hadha al mudari in ka lura da wannan fi'li mudari al maqruna bil waw huna wanda aka gwama shi da harafin waw anan wajadtahu zaka same shi qad jaa ala sarati awjuhi lalle ya zo ne abu sakulkoci guda uku fa huwa shi wa nabi mudari marrata ashudi na farko majzumun abin yi wa dauri ne wa yamrab ka gane ai shine a jumla a gefen farko wa marrata a shudi na biyu kuma ya zo marfu abun yiwa a mansubu abun yiwa fata yace maka aw wa yamraba ko wa marrata shudi na uku kuma marfu abun yiwa rufa yace aw wa yamrabu to sun ka uku kenan man ya akul kasira yatakham wa yamrab awwa yamraba awwa yamrabu kaga yazo da fuskoki guda uku kenan majzumu wa mansubun wa marfu'un amma jazmu amma kaga daurin nan na farko wannan saboda fata da ta biyo baya falima ta kaddama domin hukuncin da ya gabata ne ana kaddara an a cikin mai fata'a sai zai zama wa an yamraba ka gane ai in kuma ba a kaddara ta ba sai a bar shi da jazab ɗinsa a ce wa yamrab wannan dama an yi bayaninsa a jiya to wa amma rafu amma rufuwa da ta ƙaru a nan ta zama wajihi na uku fa huwa ko fa'ala fa'ala ta qadir isti'na fil kalami wannan ana yin rufuwa ne a bisa kaddarawan farawan zance wancan magana ta ƙare yanzu sabo ne aka fare shi wabti da'i da kuma fara shi walau annaka da cewa kai ka tabbata kulla filin mudari'in za ka bibi duk wani fi'ili mudari'i talib lil jawabi da yake biyo bayan jawabi masbuqin da aka riga shi bil wawi da wawu in dai fi'ili mudari'i ne da biyo bayan jawabu shardi kuma fi'ili mudari ya zama masbuqun bil wawi to lawajadtahu da ka same shi lawajadta hadhihi al awjih thalatha da ka samu wannan fuskoki guda uku da aka ambata ja'izatan mai halatta ce fi a cikin wanda ka ambace ta da shi ba za a ce kayan kuskure ba wal fa'u huna ita ma fa a cikin wannan mislul wawi misalin waw ne aiba ka iya sa waw ka iya sa fa amma an ka sa fa to ta zama fa'u sababiyya to alhamdulillah sai me yawwa a matsayin wawul ma'iya ne التاج الجامع للأصول شافي نلوى قريدة ثلاثين دبقوي هذا متاجي ومن أكين كتاب الصلاة الفصل الثاني فصل نبي أكين كتاب الصلاة في المحافظة على الصلوات ya zo ne cikin bayanin kiyayewa ala salawati a bisa sallolin farilla an ce kiyaye sallah yana da ma'anoni da yawa yinta a kan lokaci kiyaye ta ne yinta a bayan liman tare da jama'a kiyaye ta ne cika ruku da sujada kiyaye ta ne kyautata karatun sallah duk yana cikin kiyaye sallah kushu'i da huzurul qalbi duka yana cikin kiyaye sallah qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta hafizu ala salawat ku kiyaye sallolin nan na farin da ai alkamsu guda biyar da shari yace ma'ana falatu dayyuha kar ku tozarta ta wadawamu alaiha kuma ku wadawimu alaiha ku dawama akan tafi auka da a cikin lokutan ta shine kiyaye salloli sai kuma Allah yake was salatul wusta ma'ana wa hafizu ala salatul wusta ya ka sake ware wata kuma aka ce ku kiyaye sallar nan alusta matsakaiciya ya yi lamba ta shida malam ya ce hiyar asir ita ce sallar la'asar alal mashuhurin ati saboda hadisi mashuhuri wanda zai zo nan gaba akwai hadisin da ruwaya da ta zo da ambatan la'asar hafizu alal wato da ya magana a salatul shagaluna an salatul wusta salatul asr akwai inda aka ambace ta da sallar la'asar saboda haka wasu ke rinjayar da wancan waya tunda har lafazi ya ambace ta to wa qumu lillahi qanitina Allah ya ce ku tsaya qanitina kuna masu yin da'a lillahi ga Allah dama ma'anar alqunutu shine da'a biyayya ga Allah muslimati mu'minatin qanitatin din nan ma'ana da'iati masu yin da'a ga Ubangiji. Kalmar wa ƙumu, Mala ya ce, ai, fi salatiku, ku tsaya cikin sallarku, ƙa'imina ai mu'i'ina kuna masu da'a, kashi'ina kuna masu kushu'i. Da hadisi saboda hadisin da maza ce, kullu ƙunutin fil Qur'ani, duk wani kalmar ƙunuti da ya zo cikin alƙur'ani, to fa huwa da'atun wa yana nufin da'a ga Allah. an ciki innal muslimina da ana ce wal qanitina wal qanitat ana nufin wadda'iina wadda'iat da masu da'a maza ga Allah wal qanitina da masu da'a mata ga ubangiji haka manzo Allah ya fassara duk wani kunuti da kaji a cikin alqur'ani da kowane irin lafazi aka juya shi to ana nufin da'a ne ga ubangiji Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kala musu yadda عن النبي يا رويته دغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يا ce atani rabbi fi ahsani surati ubangiji na ya zo min cikin mafi kamar ko mafi kyawun sura me yake nufi da wannan ai tajalla alayya rabbi ubangiji na ya bayyana gare ni shine ma'anar ata dan ga al-ityanu sifa ce ta makaduki aka ce ya zo kana tunaninka yayi tafiya ko ko da ƙafa ko da fuka biki ko akan abun hawa to ba shi ake nufi ba ma'ana ce na atadin ai ta dalla alayya ya bayyana gare ni wa kashafa annil hijaba ya yaye min shamaki abin da yake hana a ga Allah Allah ya yaye wannan shamakin gare ni fara'aitu fil nawmi kaji sai na ganshi a cikin bacci fi a sanin suratin min gari tashbihin wala takyifin aw ra'aitu ko ko na ganshi wa ana fi a sani ahwali ko da ba a mafarkin ba yana daukuwa inda kawai cewa ya zo min ko a mafarki ko ko a zahiri faƙala sai ubangiji yace ya muhammadu qultu nace rabbai labbaika rabbi wa sa'alaika labbaika na amsa maka rabbi ya ubangiji na wa sa'alaika kuma ina neman arzikinka kalmar labbaika min labbahu daga filin labbahu ya amsa masa an kace labba ya amsa yulabbi yana amsawa ka gane idza ajaba in ya amsawa bai kira wa as'ada hudun nan idza a'ana in ya taimake shi sai ka ce ya arzuta shi ai ujibuka ina amsa maka shine labbaika ijabatan amsawa ba da ijabatin bayan amsawa wa asra'u kuma ina gaggawa fi zalika shine ma'anar labbaika sai wanda ake matukar girmamawa ake cewa labbaika ka gane ai a ka'ida ma ta ahlus sunna wal jama'a wannan kalma ta labbaika ba a gaya wa kowa sai Allah da manzansa amma shi a su suna gaya kowa ma haka da labbaika ya azzakzaki ko labbaika ya Hussein ko amma wajen ahlus sunna to mu ba ma gaya wa kowa sai Allah da manzon Allah saboda sahabbai aka ji suna gaya wa manzon Allah shi kadai ba sa faɗin wannan a junan kalmar wannan labbaika din sai kuma a aikin haji ana gaya wa ubangiji labbaika Allahumma labbaika kalma ce ta girmamawa amma a zamanin jahiliya bayi suna gaya wa mamallakan inda kalma ce ta larabci suka fi zuwa musulunci amma da musulunci ya zo sahabbai suka daina gaya wa kowa sai Allah da manzansa labbai ka ya rasulullah wannan kan suna faɗa shi ma yace labbai ka rabbi wa sa'adaika qala sai Allah yace fima yaktasimul mala'ul a'la wai a cikin wannan al'amari ne mala'iku suke yin husuma suke jayayya daga al-khusumatu ne ka gane ai yaktasimani suke yaktasimu suke yin husuma al-mala'ul a'la din nan mala'iku ne wanda suke madaukaka ai fi ayi shay'in a cikin wannan abu ne shine fima din fi ayi shay'in yatahadatu bihi al-mala'ikatu al-muqarrabun a cikin wannan abu ne mala'iku makusanta a wajen Allah suke zance a tsakaninsu, wa ya gidi ɗunahu suke gurin samunsa, wa ya taba da wuna suke yin gaggawa ila kitabati zuwa rubuta shi. Kowane mala'ika da abu rubutu yana so ya riga ɗan uwansa rubuta wannan abin saboda girmansa da falalarsa. Shi ne ma'anar fi ma'aikasimul mala'ul a'ala. Kulsu ce na ce rabbi ya Ubangiji na. la adri ni kan ban sani ba Allah ya tambaye shi ne dan ya sanar da shi fa wada'a yadahu sai Allah ya dora hannunsa na iko baina katifayya tsakanin kafaduna guda biyu ta baya kenan Allah ya dafa ni amma da hannun kudura yayi lamba ta sha biyu wani udai ala a'ala zahari shine ko wada'a yada ya dora hannu ala a'ala zahari a bisa saman baya shi ne bai na katifayya ya sulu alatar minar kabir ila kabiri wannan al'ada ta ɗan adam wannan yana faruwa daga babban zuwa ƙarami idan uba ya gamu da yaro ko babban mutum ya gamu da yaro ƙarami sai ya ɗora hannunsa a bayansa ta wajen wuya ko wannan kinaya ce ta girmama da tausayawa manzon Allah wa minal ko maliki haka nan al'ada ce ta sarki yakan yi wannan li'adi ra'iyati ga ɗaya daga cikin talakawansa duka wannan ra'afatan domin tausayi wa farahan da farin ciki bihi da wannan ɗa ko wannan talaka idan mai biyayya ne wa tamamu riba'an anu da kuma cikar yadda da ya da wannan yaron ko wannan talakan nasa to wahazal wadu wannan sifa fa ta ɗora hannu da aka faɗa a nan muhalun alallahi ta'ala abun korewa ne ga Allah ta'ala in dai kai ba mujassimi ba ne mai jikinta Allah sifa ce muhalun alallahi ta'ala litanazzuhi domin tsarkakar Allah anil bismiya ga barin jiki mai jiki ne da gaba ake cewa ya ɗora hannu akan guri kaza domin laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir fa yuradu lazimu to ana nufin abin da yake lagabta ɗora hannun wa huwa shine annahu tajalla alaihi Allah yayi tajalli ga malala bi ra'afati da tausayinsa shine ma'anar ya ɗora hannunsa baina katifayya din wa ahalla alai min ridwanihi ya ji tsaro manzon Allah yardarsa shi Allah wa afada alai min ilmihi wa asrarihi ya kwarara masa ilmi da asusa asusan Allah ma ya liku bi irin abin da yake dacewa da matsayinsa sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar fa wada'a yadahu baina katifayya fa wajadtu bardaha manzon Allah yace sai na ji sanyin wannan hannu na kudura baina sadayayya tsakanin hantsata guda biyu hannun a baya aka dora baina katifai amma saboda rahmar Allah da tausayin ubangiji sai da maza Allah ya ji sanyin hannun wannan kudura har a kirjinsa tsakanin hantsarsa guda biyu ko nono za mu ce shi ne aka fi sani ko amma a sani din hantsa ne ya yi lamba a gurin ba sassin ya tu sabi sadiyayya din nan ta siniya ce ta asabiyu hantsa guda biyu kenan wa huwa nati'i shine abin da yake kumbulowa fi sadir a cikin kirji shine dai hantsa ai afada alayhi min asrarihi ya kwarara mu a sirce a sircensa ma mala'a jismi wa kalbi abin da ya cika jikina gaba daya da kuma zuciyata wa asalaja sadri har ya sanyaya kirjina hatta sha'arra min bardihi jirji har sai da fata ta ika jikina ta tashi saboda sanyin wannan hannun kudura na ubangiji wannan duka ma'anar fa wajadtu bardaha baina sadiyayya fa alimtu ma baina al-mashriqi wal maghribi to a wannan lokacin a take na samu wani ilimi da na san abin da yake tsakanin mahudan rana da mafaɗarta. Manzo Allah dai kaga ya rayu da tsakanin Makka da Madina zuwa yaƙe-yaƙen da ya a garuruwa makusanta bai taka Iraki ba bai taka Yaman ba bai taka Sham ba bai taka Misra ba ballantana Amerika ko China ko India ko Afirka amma a wannan lokacin Allah ya sanar da shi ta abin da yake ƙwarye duniya gaba ɗaya fa alimtu ma bainal mashriqi wal maghribi sai da na san abin da yake tsakanin mahudan rana da mafaɗarta. Wa fi ruwayatin in ji mai shari, fa alimtu ma fi samawati wa ma fil arabi, kaga lamarin ya girma. Sai da na san abin da yake cikin sammai bakwai wa ma fil arabi da abin da yake cikin ƙasa. Fa zalika tajalli wannan shine tajalli wannan tajalli da Allah ya masa aurasahu ya gadarwa maza Allah ilmal mulki wal malakut ilimin mulkin Allah da yake doron ƙasa wal malakutu da mulkin Allah da yake cikin sararin samaniya shine ma'anar al-mulku wal malakut ma'anar suka ce al-mulku mulkin Allah na duniya na cikin ƙasa al malakutu kuma mulkin sammai kama ƙala fi ibrahima kamar yadda Allah ya gaya mana cikin kisar annabi ibrahim yace wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinina Allah ta haka nan muka nuna annabi Ibrahim kaga shi ma manzo Allah fa alimtu yace ma bai mani wal magribi wata ruwaya ma fi samawati wa ma fi al shi kuma aka ce an nuna masa mulkin Allah na sabai da kasai wa li yakuna min al muqinin mun yi masa wannan domin ya zama to daga cikin masu sakankancewa da lamarin Allah fa alima ma fi al kauni shi ma annabi Ibrahim a take ya san duk abin da ke cikin kaunu gaba daya min zawatin na zatoci gangar jiki na halittu gaba ɗaya wa sifatin da siffofin halittu gaba ɗaya wa zawahirin da abubuwa na zahiri wa mugayyabatin da abubuwa na gaibi gaba ɗaya Allah ya sanar da shi kaga magana sanin gaibi a nan ta kare tunda manzo Allah ya ce fa alimtu ma bainal mashriqi wal maghribi ko ya ce fa alimtu ma fi samawati wa ma fil ardi kaga ne ai wannan babu rikici cikin wani sanin gaibi na manzo Allah sai dai maganar sai ka ce Allah ne ya sanar da shi. Ƙala sai manza sai Allah ce ya Muhammadu Qultu na ce labbai karbi wa sa'adaika. Amsawarka ya Ubangiji na wa sa'adaika ina neman arzikinka. ƙala ya sake cewa fi ma yattasimul mala'ul a'la a cikin wannan abu ne mala'iku maɗaukaka suke husuma suke jayayya suke rige-rige a tsakaninsu ƙultu tunda an masa wancan ilhamar da a farko ya nuna bai sani ba yanzu a na biyu da aka masa wancan tajalli na asirarai da ilimi sai kawai ya fara bayani yace fiddara jaki cikin darajoji aiki a amalin ibadi allati tarfa'uhum darajatu ko cikin ayyukan ibada wanda take ɗaukaka bayi da darajoji wal kafara da abubuwan kafara ai fil umuril mukaffarati lizunubi cikin al'amuran da suke kankare zunubai wa fi naqlil aqdami ila al jama'ati da kuma cikin cirar da taku ko kafafuwa ila al jama'ati zuwa sallah cikin jama'a duka wannan mala'iku suna rige-rige na wa zai fara rubuta ladan waɗannan ayyuka wa isbaji ludu'i da cika alwala fil makaruhati a cikin lokacin da ake kin taɓa ruwa a lokacin sanyi da hunturu duk mutumin da ya tashi cikin dare ana iska da hunturu da sanyi ya ɗauko butarsa ta alwala ko kaskonsa ko kwalya ya yi alwala to ladansa ba ƙarami ba ne don mala'iku rige-rige suke yi wajen rubutun wannan ladan. Wantizari salati ba da sala, da sauraron sallah ta farilla ba da salati bayan kayi sallan farilla. Kayi sallan magariba ka zauna a masallaci baka fito ba ko waje baka leƙa ba. Ka zauna kana zikirin Allah ko salatin annabi ko tasbihi ko istighfari har aka yi kiran isha kuma ka tashi aka sallace ta da kai tare da jama'a to ladan ka fa in ba Allah ba ba wanda ya san yawan ladarka dan mala'iku ma rike rike suke wajen rubuta ladan intizari salati ba'da salah sai manzo Allah ce wa man yuhafiz alaihinna wannan shine mahallu shahid muna magana akan almuhafazatu ala salawat duk wanda ya kiyaye waɗannan salloli na farilla asha bi khairin zai rayu da alheri a duniya zai rayu da hankalinsa da nutsuwarsa ba zai shiga imuwa ba ba zai gigice ba wa mata bi khairi kuma zai mutu da alheri me ma'anar mata bi khairi idan ya zo mutuwa a rayuwarsa da aka ce asha bi khairin ai asha amina zai rayu yana amintacce da aka ce mata bi khairin ai wa mata aminan zai mutu yana mai aminci wa ganiman yana mai samun ganima wa kana min ahli jannati shine ma'anar mata bi khairi wa kana min zunubi kuma zai kasance tsakaninsa da zunuban da ya aikata ka yaumi wa ladru ummu kamar ranar da kyatin masa ta haife shi ka san jariri zai baya zuwa duniya da zunubi ko da ya kashe uwar wajen fitowa ba za a rubuta masa ko zunubi kwaya ɗaya ba to a wannan ranar haka zai dawo kamar ranar da gyatin masa ta haife shi wannan hadisi rawahu turmizi imamu turmizi ne ya rawaice shi alhamdulillah sai ne to idan ne shafi na nawa zaidul arab shafi na arba'in to ina za mu tashi wal kibru kaga shi kilman kai a can ƙasa ne ko a sama wal kibru girman kai ai al mutaqaddim wanda bayaninsa ya gabata imma bi sababi ulumin shar'iyya ko dai mutum yana yin girman kai ne ga mutane a dalilin wani ilimi da Allah ya bashi na shari'a na na addinin musulunci au gairiya ko watanta ko ilimi na duniya na likitanci ko na boko ko na wani injiniyarin ko wani gashi nan dai yana wa mutane girman kai don shi yana da ilimi to wa fil hadisi ya zo cikin hadisi anna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mali manzo Allah ya ce lalle hakika ilimi fa yana sa dagawa ka tughyanil mali ka bayin dagawa nan da dukiya take sa mai ita da kasar mutum in ya tara kuɗi yana jiji da kai yana ga yafi karfin ya bana da suwa yafi karfin ya daga kiran wani ko yafi karfin yayi mu'amala da wani ko ya fi ƙarfin ya yi auratayya da wani to haka fa ilimi shi ma in ya taru in baka ba a hankali ba zai saka girman kai ya sa ka dinga rena mutane kana ganin su jahilai ne ka ce kai ba za ka iya auratayya da su wani ba ko ba za ka iya zama da su ba ko za ka yi mu'amala da su ba sai dole ka yi taka tsantsan da annal alima ko domin wannan suna na al'alimu masani ismin suna ne min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah ta'ala wal alimu shi kuma alim mai sani alimu masani alimu mai sani to shi alimu sifatun sifa ne shi alimun ismun min asma'i al'alimu kuma sifatun min sifati sifa ce daga cikin sifofin Allah ya sifantu da ilimi wahiyar ita ko wannan sifa lillahi ta Allah ce shi kadai bil asala a tushe tushen sani ya kare ga Allah asalin masani shine Allah duk wanda ba shi ba a hakika ba ba ba masani bane wannan yadda iha duk wanda yake da awar wannan suna ko wannan sifa bi nafsihi ga kansa ba mutane ne suke jingina masa ba ka bari mutane su faɗa su ce malam wani ko su ce ai wane yana da ilimi amma kai kar kai da awarta ga kanka ka ce ni malami ne ko ni mai ilimi ne ko alimu din ko alimu in ka ce kai malami ne to ka ɗauko sunan Allah na al'alimu in ka ce kai kana da ilimi ka ɗauko siffarsa ta al'alimu to duka wannan kai kanka nasabta wa kanka duk wanda ya nasabta wa kansa wannan sifa wa qad nasafa malai nasaba malai salahu ya nasabta wa kansa abin da ba nasa bane ya nasabta wa kansa abin da laisa lahu ba nasa bane in lam yajib anha ka gane ai in dai bai faku ba anha ga barin ganin wannan sifa ta ilimi wayan sibuha bai dangata ta bai ila asali ha zuwa ga asalinta shine zatin Allah to fala shakka ba makawa ku ba kokwanto annahu wannan mutum zalimin azzalimi ne da ya zalunci kansa muhtalun ko wanda aka yi wa dabara ne aka yi masa wayo muta'arridun mai gujirowa ne ila gababil kabir zuwa ga fushin nan na Allah al-kabir mai girma al-muta'ali madaukaki wannan kenan au ko kuma nasaba ko ko bi sababi yauwa na samu nun guda amma ba ce auko kuma yana yi wa mutane girman kai na saba aibi sababi ko to na sabi haka ne au na sabin ne imma ulumin au na sabin to ko don ilimi ne yake wa mutane girman kai au na sabin ko saboda nasabarsa aibi sababi na sabin a dalilin na saboda shi ɗan sarakuna ne ko ɗan manyan masu kuɗi ne ko ɗan manyan malamai ne wa huwa abin ake ce masa nasaba ba yu azu abin da ake tanada min mafakirin aba na abubuwan alfahari ko ma ya uddu kenan abin da yake kidayawa na al'addu abin da mutum ko ma yu azu abin da ake kidayawa min mafakir abai da abubuwan alfahari na iyaye da sababi diyana a dalilin addini ai ubana malami ne waliyi ne mai tsoron Allah shehi ne kaga wannan yana mutane girman kai da nasaba ke saboda iyayensa malamai ne au muru'atin ko kuma mutunci ubansa mai mutunci ne mai mai fada addini cikin al'umma saboda haka yake mutane girman kai da shi dan wane ne au shaja'atin ko sadaukanta ubansa sadauki ne a wajen yaki yana kada mazaje yake wa mutane alfahari da nasabarsa au karami ko karamci ubansa mai kyauta ne mai taimako ne au ifatin ko kamewa au gani zalika ko wani wannan au bi sababi zumarin ko yana yin girman kai a dalilin jama'a shine zumra ai fakamati yawan jama'a fakamati ajinadi yawan girman rundunar da Allah ya bashi wa kasarati amdadi da yawan madadi da yake samu na mayaka wa gair zalika da wani wannan alhamdulillah sababin yana da yawa fatiha da salatu al-fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu bukatun da sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله